العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي يقوى ما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan safiya ta laraba 11 ga watan al-muharram bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya daidai ɗaya ga watan tara miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka dan ci gaba da karatu a littafin mu kamar yadda aka saba sharhu sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama malam yayi magana kan abin da ya shafi ahlul kalami wal jidal wal khusuma akan kaddara kai tsaye ko kuma yace magana akan kaddara kai tsaye abin da aka hana ne saboda ita kaddara sirru ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya hana annabawa magana akan kaddara da kuma jayayya akan ta haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi haka ba haka tabi'ai haka nan malamai da ahlul war'i sai ce wani hau alal jidali fil qadri ma'ana nahan nabi wa nahan nabi sallallahu alaihi wa sallama anil khusumati fil qadri wa kariyahu ashabu rasulullah sallama wa kariyahu tabi'un wa kariyahu ulama wa ahlul warq lamma zaharat al qadariyya fi awakir asr sahaba lokacin da abin nan mazhabar qadariyya suka bayyana ankara sahabatu alaihim gayatul inkar yan ba kaddara kenan ko kuma yan kaddara abin nan sahabbai sun musu musu iyaka musu akan abin da suke akai wa hazzaru minhum suka tsoratar ba kada mutun ya sake ya fada cikin tsari irin nasu wa hazzaru minhum wa bayyanu suka bayyana cewa annal abda lalle bawa alaihi an yu'mina yayi lalle wajibin shi ne ya imani bi anna ma asabahu lalle duk abin da ya same shi lam yakul li kudiahu babu yanda za a iya kuskure masa wama aqdaahu abinda kuma ya kuskure masa lam yakul li sibahu babu yanda za a yi wannan abin ya same shi in kaga abi ya same ka Allah da subhanahu wataala ne ya kaddara shi in kaga baka samu ba Allah ne ya kaddara maka wa anna man lam ya'taqid hadha duk wanda bai kudirce wannan ba fa inna allaha yuharriquhu bin nari Allah madaukakin sarki zai kona shi da wuta a gobe kiyama haka za ittafaqat kalimatuhum hakanan kalmar sahabbai ta hadu lamma zaharat firqatul qadariyya lokacin da aka samu firqa da qadariyya fi waqtihim a lokacin su wani bawan Allah yayi min tambihi dangane da abin da ya shafi kaddara mun yi magana a sati yace ya kamata a karara faɗaɗa bayani akan kaddara daidai gwargwado saboda me wani zai iya fakewa ya aikata aikin sabo da an yi magana sai ce haka ne Allah ya kaddara yan uwa musulmi kamar da kuka sani shi imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunai guda shida wanda imani baya cika sai da shi imani da kaddara yana cikin wayannan guda shida din ko imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'ikun Allah imani da ranar tashin alkiyama da littattafan Allah imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri idan aka rasa wannan to imanin dan adam bai cika ba ina fata ana fahimta amma kuma kaddara ba ta zantowa hujja ga dan adam wajen ya aikata aikin sabo ko kuma ya walakantar da wani wajibi da Allah madaukakin sarki ya dora masa don me Allah madaukakin sarki ya baka hankali wanda zaka iya nufar abin da kake so ka nufa ya baka dama wanda zaka iya aikata abin da kake so ka aikata don haka ne ma ya zanto idan Allah madaukakin sarki ya cire wa mutum hankali to Allah ta'ala baya rubuta masa laifi ko zunubi akan aikin saban da ya aikata ko kuma wajibin da ya bari don haka da yace rufi alqalamu an salati an dauki alqalami kan mutane guda uku sai cewa anil majnun ko hatta yafika au kama qala sallallahu alaihi wasallam mahaukaci sai lokacin da ya wartsake hankali ya zo masa kaga kenan kai yanzu ba za ka aikata sabo ka kafa hujja da kaddara ba Allah madaukakin sarki ya kaddara abubuwa kuma sai ba wa kowane dan adam dama wajen aikata abin da ya dace don haka idan Allah ya cire wa mutum dama akan aikata wajibi ma sai zanto ba za a kama shi akan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abin nan yace wa ɗaya daga cikin sahabbansa Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda Imran bin Husaini salli qa'ima kai sallah a tsaye abin da ake so sallah ana yin ta a tsaye ne fa illan tattaye fa idan ba za ka iya ba fajalisan sai ka yi a zaune har dai zuwa inda ya gaya masa to kaga kenan Allah ta'ala in ya cire maka wata dama da ya baka ba to idan ka bar wani abin da aka ce tsayuwa a sallah wajibi ne sai zanto mutum yana da matsala yace yana da cuta na basir a wancan lokacin sai aka ce masa ya sallar shi a me a zaune ina fata ana fahimta don haka kafa hujja da kaddara wajen aikata aikin sabo ko barin wajibi hujja ce rusashiya Allah madaukakin sarki ma ya bata ta a cikin littafin sa ya hankali ma bai yadda da ita ba Allah madaukakin sarki ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli manzanni ne Allah madaukakin sarki ya aiko suna bushara ga duk wanda yayi mai kyau zai samu mai kyau wanda yayi mara kyau kuma zai haɗu da abin da bai so suna yin gargadi saboda kar mutane su wayi gari a ranar tashin alkiyama su ce suna da hujja bayan kuma ga hinan Allah ya aiko musu manzanni da a ce kaddara ana kafa hujja da ita da ba a kama wa'ancan da Allah madaukakin sarki bai dauke wannan ba da aiko manzanni saboda kaddara tana tabbace tare da kuma aiko manzanni don haka Allah ya ce sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in kadhalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa zanna wa in antum illa tafarsuna sai yaqulu allazina ashraku da sanuwa da suka yi shirka a ranar tashi alkiyama za su ce da Allah ya ga da baya so da ba mu yi shirka ba da iyayen ba su yi shirka ba da ba mu haramta wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya halatta Allah ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan wayanda suka wuce kafin zuwan su suka ƙaryata Allah ta'ala ya ce sai da muka dandana musu azabar mu yace ko kuna da wani ilimi ku fito mana da shi ba abin da suke bi face zato ba abin da suke bi face ƙarya don haka yan uwa musulmi ba a kafa hujja da me da kaddara wajen aikata sabo ko ko mutum ya bada uzuri akan wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka ya kamata kowa ya san me yake yi dan me babu tasiri akan wannan da wani zai zo ya maka ta'addanci sai ya zo sare ka da wani abu ko ya dauki wani kudin ka kawai da an zo za a kama shi ko an kama shi sai ce wallahi kaddara ce shikenan take kyale shi za a yi ne za ka raba ko a masa hukunci to ka ke nan ba za a ka aikata don me an yana da irada ya nufi kaddara ne amma Allah ta'ala ya ba da dama kuma ya hana kaza ya hana kaza saboda haka ya kamata ya yan uwa musulmi mu kiyaye wannan yanzu a kaddara dukkan mutumin da yake so ya aiki na gwamnati sai ya ne sai ya je ya yi boko bayan wannan ya ƙara wannan makarantar ya koma wannan kuma ya dawo in yaji an ce ana fitar da aiki ya yi ƙoƙarin nema ko ba haka bane ba to me yasa ba zai zauna ce zan zauna in Allah ya kaddara in samu sai in samu kana so ka yi noma kana son gona ba kawai za ka zauna ka ce in Allah ya kaddara kaka ta yi abin damuna ta yi kyau ko ina zaune ta yi ko in ga an zo an goge da mota ƙofar gidana an sauke abin da riɗi ko an soke shinkafa ko hatsi ko wani mai kama da haka me yasa mutum ba zai wannan ba saboda haka yan uwa musulmi tashi tsaye ake ayi ne ayi aiki don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da hukuncin Allah da kaddaran Allah ina fata ana fahimta mu yi imani da hukuncin Allah da kaddaran Allah sai mu sanya shi wasila na taimaka mana wajen neman shiriya ina fata ana fahimta wajen me wajen neman hanyar da zamu tsira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala nada'ul amala wa nattakilu ala alqada ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai samu guri ya zauna ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba kaza ba kaza mu tsaya kan abinda Allah ya hukunta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu fa kullu muyassirun lima kulika lahu amma ahlus sa'ada fayassiruna li amali ahlus sa'ada wa amma ahlus shiqawa shaqa fayassiruna li amali shiqa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wancan aya fa amma man a'ada wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra suka ce za mu daina aiki mu tsaya mu dogara kan abin da Allah ya kaddara dan aljanna ne ko dan wuta tunda an riga an rubuta wa kowa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a ku tashi ku yi aiki kowanne ɗaya daga cikin ku an dora shi an sauƙaƙe masa hanyar da zai tafi akan ta idan kai mutumin kirki ne to za ka kama layin kirki ne idan kai mutumin banza ne layin banza za ka kama ina fata ana fahimta mutanen kirki yan aljanna Allah zai sauka musu hanya ta zuwa aljanna ko da yaushe dan wuta kuma layin wasu za su kiyaye don haka sai manzo Allah ya karanta ma wannan aya yace duk wanda ya bada zakka ta dukiyar shi ko ya bada abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ya bi dokokin Allah ya gaskata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallama Allah ta'ala zai sauke masa hanya ta sauki haka nan duk wanda ya rowa ya wadatu ya ƙaryata da la ilaha illallah Allah madaukakin sarki zai sauke masa hanya ta zuwa ina ta zuwa gidan wuta zuwa ga tsayani Allah ta'ala ya tsare mu don haka bayan Allah kada a sanya kaddara hujja akan shari'a ko a saba wa shari'a ina fata ana fahimta duk wanda ya saba wa shari'a sai ce kuma zai dogara da kaddara to wannan ya bata bata mai nisa Allah ya ce wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kamar yadda muka karanta Allah madaukakin sarki ya tsare mu ina tunanin wannan abin ya fita dai a takeice don haka nan gurin sai ce fa alayka bit taslimi ya zama wajibi ka miƙa wuya wal iqrari wal imani ka tabbatar kuma kai imani haza huwal wajibu alayka nahwal qada wal qadar abinda ke kanka kan abinda ya shafi kaddara ko hukuncin Allah ka miƙa wuya at taslimu li qada'illahi wa qadarihi wa adamul itiradi alayhi kar ka rika gitta masa kana yin fito na fito da mai abinda Allah ya kaddara maka watiqadu anna Allah la yaf'alu shay'an illa li hikmatin ka kudurta cewa babu abinda yasa Allah yake yin komai Allah ba abin da yake aikatawa sai da sai da me sai da hikima wa annahu la yu'azzibu ahadan illa bi amalihi ba wanda Allah yake masa azaba sai idan mutum shi ya aikata aikin da za a yi masa azaba fal kalalu inma huwa min indika anta kofar da aka samu matsala da aka samu kai kai ne ka jawo fa badala an talumal qadar maimakon ka zo ka zargi kaddara alayka an taluma nafsak sai ka zargi kanka ina fata ana fahimta wa anta tuba ila Allah ka tuba zuwa ga Allah fala ahada yamna'u min at-tauba ba wanda zai hana tuba fallahu yaqbalu at-taubata mimman taba Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban duk wanda ya tuba falimaza tushgilu nafsaka bi shay'in laysa laka minhu maslaha to me yasa zaka shagalta da abinda baka da maslaha a cikin sa ka ci gaba da aikin sabo kuma kana cewa kai haka Allah ya kaddara maka wannan ba daidai bane ba ina fata ana fahimta fa alayka bit taslim wal inqiyad wajibinka ne ka mika wuya ka jawo wa adamil khawdi fi ma la ya'nika abinda bai shafe ka ba karka shiga cikin sa ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na daga mafi kyautata musuluncin mutum abinda bai shafe ka ba baka ji ba gani ba karka shiga cikin wannan abun ba kai ba shi fadin sa da yace wati qadi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil ashiya ka kudirce kai imani ka yadda da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dukkan ababe waskut amma suwa zalika kai shiru ga abin da ba wannan ba bi ma'ana yana nufin ita kidma qala hur rasul sallallahu duk abin da manzon Allah ya ce ka rike shi a zuciya abin da zaka aikata ne in yace ai abin da yace a bari zaka bari li'annahu la yandiqu anil hawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin abin da ran shi yake so ba san zuciyarsa yake fada ba wala tattahimil ahadith karka yadda ka tuhumci hadisai aw da shukku fiha ko kai shakka kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ma damat sabitatan an rasulullahi sallallahu alaihi mudin sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaysat majalan litaraddudi ba gurin jayayya bane ba ko kai komo Allah ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimunaka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ba haka ba ina rantsuwa da ubangijinka ba za su taba zantowa masu cikakken imani ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci cikin abin da yake gudana tsakanin su hatta yuhakkimunaka sai sun sanya ka kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da zai gudana ma'ana ya zanto gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake maka hukunci a gidanka a kasuwarka manzon Allah ke maka hukunci a ofis ɗinka ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake maka hukunci da kowa zai ɗauko shari'a ya rike ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi ya rike masa hukunci a duk rayuwarsa da wallahi kowa ya huta kuma duk lokacin da kama wani abu kace ba manzon Allah zai maka hukunci ba wani dabaran ka ne wallahi mutum ba zai kai gaci ba a sanar da kowa Qur'ani ƴaƴa mata da ƴaƴa maza a sanar da iyaye da waye kowa ya san me abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa shikenan an samu sauki summa la yajidu fi amsihim fi anfusihim harajan annan ko ba samu wani kunci ba mimma qadaita cikin abin da ka hukunta wa sallimu taslima su miƙa wuya miƙawa wannan shi ke sa mutum ya zanto mai cikakken imani to haka ya faɗa a suratul ahzab yake cewa wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله تعالى يتي بيداتي بغا مؤمني إن دي كاي مؤمني ne ko bai dace ba ga mumuna mace ma'ana namiji ko mace bai dace ba ba daidai bane ba idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka hukunta wani al'amari ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim yace akwai wani zabi nashi shi yana kallon kaza ne kowa ne yace kaza ne Allah ya ce to yin haka ba daidai bane don haka yace wa may ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa umarnin Allah sannan ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad dalla balalan mubina haqiqa ya bata bata ta fili don haka yan uwa musulmi duk wanda bai layin Qur'ani bai layin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace akwai wani abin da zai dauka ya rike na daban wannan Allah ya ce ya saba ya bata bata wanda yake mai nisa ina fatan Allah fahimta wa ma kana lil mu'minin bai dace ba ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace in dai za ka karba wannan sunan idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka hukunta wani al'amari a Qur'ani an ce ga yanda za a yi a hadisi an ce ga yanda za a yi ayyakun lahumul qiyaratu min amrihim a dawo ka ce ka da wani zabi ga wani ya kawo maka wani abu wata hanya shortcut hakan nan ko kaza ko kaza don haka sai Allah ya tsorata da cewa fa wa man ya'si Allah wa rasulahu an ce ka bi Allah ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kika bi to duk wanda ya saba musu ya bata bata take a bayyane a fili wanda ba cikin lungu take ba wa amsali hadhihi ayat ayoyin da suke magana irin wayannan suna da yawa fal wajibu alayka abinda ke wajibi gare ka imtisal ka mika wuya imtisal kabi wa taslim ka mika waya wal inqiyad ka jawo kabi ga inda aka zo aka dora ka fi jumlatul ashiya da yace yani fi kulli shay'in kenan a kowane abu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ballaga anillahi kullama yahtajuhu an-nasu fi umuri dihim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar daga wajen Allah madaukakin sarki da ya dauko dukkan abinda mutane suke da bukatuwa cikin al'amarin addinin su babu abin da ya rage don haka Allah ta'ala ce masa ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata don haka hajin ban kwana yace Allahumma hal ballagtu na isar yace musu hal ballagtu na isar to Allahumma shahada ya Allah ka shaida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar babu wani abin da ya rage duk wani wanda yake don haka yace man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu duk wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki ba yi shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba san shi ba kada kuka ce addini ne Allah madaukakin sarki ya mayar maka Allah ta'ala ba zai karbe shi ba ƴan uwa musulmi mu dauko mu dauko addinin mu daga wajen wayanda suka zo da shi ina fata ana fahimta mu dauko addinin mu daga wanda Allah ta'ala ya aiko shi da addinin ya zo ga wayanda ya koyar wayanda suka yi yace a'a suka yi yace yayi to mu tsaya mu kalli wannan sai mu zauna mu huta wa kanmu amma duk wanda ya sare ina fata ana fahimta ma'ana sai ga cewa shi bari ya sara daga tsakiya ko daga ƙasa dan wani su daga ƙasa ƙasa ma suke suke sarawa ƙasa ne ba ƙasa ƙasa ba wani kawai addinin shi daga shekara 100 zuwa yanzu ne kai akwai wanda ma shekara 30 zuwa yanzu ne ina fata ana fahimta ma'ana kawai abinda aka rubuta daga lokacin kawai shine nashi ba ruwan shi da baya kaga wannan an fada cikin hatsari an fada cikin halaka don haka wajibi ne abinda manzon Allah ya isar a tafi da shi ko kuma wani ya zo sai ya ce yana tafiya manzon Allah ya bashi wani sabon abu haka wannan ka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da isar gabaki daya abinda Allah ta'ala ya ce masa don haka in ka zo ka ce ka haɗu da manzon Allah ba haka za to sai mu duba abin da ya cikin Qur'ani yana cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh yana ciki sai mu ce kawai kai wani wayo ne za mu karɓa mai aiki don yana cikin abin nan ba don kayan mafarki ba ko ka haɗe shi a kan layi ya baka don mun san ba zai haɗe kai kan layi ya baka ba ina fata ana fahimta in ka zo ka ce ga hina an yi kaza sai babu qur'ani babu a hadisi sai mu ce to shikenan Allah ya sauke wannan motar taka in an bi ta ta faɗa lambatu ne saboda haka mun ba mu ba ita Allah ta'ala ya tsare mu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da duk abin da mutane suke bukata na al'amarin addinin su ba abin da ya rage wa bayyanahu kuma ya bayyana shi wa akmala Allahu bihi din Allah ta'ala ya cika addini da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala kaira illa dalla ummatahu alaihi babu wani alkhairi a duniyan nan abinda in ka aikata zaka samu lada in ka aikata zaka samu lafiya ko ka samu kwanciyar hankali face sai da manzon Allah ya nuna wa al'umma sa gabaki daya wala sharra babu wani abu wanda ke sharri ne illa hazzaraha minhu fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya gargadi ya tsorar da ya tsoratar da al'ummarsa kar su fada kan shi wa tarakaha alal bayda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar wannan al'umma akan hanya faratas lailaha kana hariha daranta da wurinta da rananta duka ɗaya ne la yazigu anha illa halik ba wanda zai karkacewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba al'umma akan ta sai dai wanda yake halakakke duk wanda ya kama wani layi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya halaka Allah ta'ala ya tsare mu don haka malai yace wasfut amma suwa zalik kai shiru kan abin da ba wannan ba kamar yanda zuwa cikin hadisi inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama ashiya'a fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah madaukakin sarki ya faranta farallai kada ku walakantar da duk abin da aka ce maka wajibi ne karka tozatar da shi ya haramta wa'in ababe kar ku kutsa ku ce sai kun aikata su yayi shiru akan wa'in ababe dan tausayi gare ku ba manta waye ba kada ku rika tambaya akan wannan dole sai kun gano haka ina fata ana ana fahimta anta la tasal illa an shay'in tahtajuhu fi dinika aw dunyaka karka tambayi wani abu sai abinda kake bukatar sa addininka da duniyarka amma duk abin da ba wannan ba ruwanka da shi ba ruwanka da sunan bishiyar da annabi adam ya ci ya fita daga aljanna ba a ce dole sai ka santa ba ina fata ana fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa min husn min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni kamar yadda muka karanta amma ma la yahtaju ilayhi abinda ba bukatuwa zuwa gare shi fasu'alu anhu min al-fudul tambaye sai ya sassan zance ne wannabi sallallahu alaihi na ha an kila wa kala manzon Allah ya hana an ce sun ce an yi an ce wanda kawai zai zauna sai ya tomiye hukuncin kaza sai an fada sai kirkiro wani abu sai ce to da za a yi kaza kuma menene hukuncin sa waye sa ka dole shi kai ka tsaya duk abin da aka bayyana ka tafi akai shi addinin musulunci bi ake yi babu abin da ya saura na wani da zai kirkira yanzu wa kasratu su'al kuma ya hana yawan tambaya ga abinda bai shafi fahimtar addinin ka ba wa ida'atul mal da kuma tozartar da dukiya fatakunu as'ilatuka bi qadari hajatika idan to tambayar ka gurgudan bukata ka ne wala tas'al amma la tahtaju kada ka yadda ka tambayi abinda baka da bukatuwa zuwa gare shi ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu magana ta 83 qala al-mu'allif rahimahullah wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samai wa sara ila al-arshi وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت ونشرت ونشرت له الأنبياء هكذا ورأى سرادقات الأرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أراد أتى أداره في السماوات وفردت عليه كمس آه صلوات الكمس في تلك في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة malam yace wal iman na daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da yarda da amincewa cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam usriya bihi ila samai an yi tafiya da shi zuwa sama isra'i kenan ko wasara ila al-arshi wa kallama Allah tabaaraka wa ta'ala ya tafi har wajen al-arshi yayi magana da Allah madaukakin sarki wa dakala al-jannata ya shiga aljanna waddala ila nari kuma ya tsinkaye wuta an nuna masa wuta kamar yadda yake cewa ittala'atu fin nari fara'aitu akasari ahli hannisa yace an nuna min wuta na tsinkayo naga mafi yawan yan wuta mata ne sai wata mata ta miki tace me ya faru ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata su ma mata su dage duk abin da zai kai su wuta su maganin shi matan sahabbai kenan ko haka Aisha take cewa ma dalla da mata matan garin Madina kunya ba ta hana su tambaya an ce mata yan wuta ne na zama ai babu zama sai sai su tambayi wace hanya ce ta sa mata suka fi yawa a cikin yan wuta wannan hanya a kauce mata wace hanya ce za ta karanta su sai kuma a kauce mata a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi kufrihinna suna yawan butulci ba wai suna kafircewa Allah butulci yace law ahsanta ila ihdahunna dahara da zaka kyautata wa ɗayan su tsawon zamani shekaru 10 20 kuna tare 30 wata ran wani abu ya faru ce ma ra'aytu minka khairun qad banda kaddara nisa na aure ka kaga irin wannan shine matsala wata turnal ashira kenan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu kaga me za a yi sai suka yi kokari sai suka gyara to ke ma in kika ji sai ki gyara ina fata ana fahimta to malamai suka ce su ba mazaje shi ma namiji in ya butulcewa kyautatawa da mata take masa ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza wata ran kawai ka tashi zaka iya ci mata mutunci zaka yi kaza za kai ma shikenan ka shiga can layin kai ma ka butulcewa me zamantakewa na kyautatawa da aka yi maka Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka matan mu da mazan mu kowa sai ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wuta wara'al mala'ika ya ga mala'ika wa sami'a kalamallahi bana ya ga mala'ika jibril alaihi salatu wasalam da mai da fukafukansa 600 na halittarsa na mala'ika wa sami'a kalamallahi azza wa jalla ya ji maganan Allah Allah madaukakin sarki ya tattara masa annabawa ya ga suradiqatil arsh duk ababen da suke manya-manyan ababen da suke a wajen al'arshi da kursiyu ya ga jami'a mafi samawa ce wa mafi al'addi abinda duk yake cikin sama da ƙasa sai da Allah ta'ala ya nuna masa fil ya ƙazaci a farke amma manzo Allah sun shi ne aka gaya aka nuna wannan karo ne zai ce laƙazatan lamanama fil ya ƙaza a fili hamalahu jibrilu mala'ika jibril ne zai ɗauke shi daga makka alal buraki akan wani dabba mai suna buraka hatta adarahu fi samawati ya zagaya da shi a samai duka wa furidat alaihi salawatul kams a can ne aka wadata min salloli guda biyar fi tilkan laila a wannan daren wa raja ila makka cikin ikon Allah a wannan daren kuma ya dawo makka lailatahu a wannan daren wa zalika qabla al-hijra wannan ya faru ne kafin a hijira da garin makka a tafi na a tafi garin Madina fadin sa da yace imani bi anna bi anna rasul sallallahu alaihi bihi ila samai haza min mu'jizatir rasul sallallahu wannan daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa min al iman bir rasul sallallahu alaihi wa sallama na daga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'imanu bi mujazatihi addalati ala sidiki risalatihi yin imani da mu'ujizozi da Allah madaukakin sarki ya bashi wajen gazgata manzancinsa sallallahu alaihi wasallam wa azamu mu'jizatihi mafi girman mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani shine alqur'ani kamar yadda yake cewa inna ma utituhu qur'anu qur'ani shine mafi girman mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau da gobe ba ta tsufar da shi kuma abin da abin mamaki a cikin shi bai karewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune mafi girman mu'jizansa hazihi a'zamu mu'jizatir rasul wannan sune mafi girman mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-mu'jizatul baqiya ila an taquma as-sa'a wannan kuma ila an taquma as-sa'a wannan mu'jiza ce take wanzajiya ana ganin ta koda yaushe har al-kiyama ta tsaya alqur'ani mu'jizar shi ba ta karewa hakanan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karewa wannan nuna girman darajar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika hakanan min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u wal mi'raj isra'i da mi'raji mu'jiza ce mai girma na annabi sallallahu alaihi wa sallama wal isra'u huwa as-sayru bil layli in aka ce isra'i shine tafiya da daddare ko mi'raji kuma huwa as-su'udu shine hawa shine ce ta'arijuhul mala'ika kenan wa qad usira bihi laylatan min al-masjid al-haram ila makkah laylatan min al-masjid al-haram fi makkah ila masjid al-aqsa fi falastin haqiqa an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dare daya daga masallaci mai alfarma dakin Allah a makka zuwa masjid al-aqsa dake falastin masallacin qudus fi lailatin wahida a dare daya bi suhbati jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril shi ya abokance shi a wajen tafiyan shi yazo suka tafi wa urida bihi ila samai sai ya hauda shi sama min baitul muqaddis daga baitul maqdis wa kaifa sara fil layli wahidatan min makkah ila baitul maqdis ta yaya yayi tafiya a dare daya daga maka a baitul maqdis summa urida bihi ila samai sannan kuma a hau sama summa nazara min samai sannan a sauko daga sama gani tafiya shekara 500 tsakanin sama daya da sama ta daya da sama ta biyu summa raja ila maka kuma ya dawo a makka haza bi qudratillahi jalla wa ala wanda zai ce me yasa haka ikon Allah ne Allah ne ya kaddara haka inna allaha ala kulli shay'in qadir shikenan magana ta gare don haka aka tambaye sai na abakar aka ce yau fa mutumin naka ya zo da wani abu mafi girma wanda kai ma yau sai kaga wannan abun ba haka yake ba yace menene yace wai an tafi da shi daga ran maka an dauke shi an je da shi baitul maqdis daga can kuma aka je da shi har saman bakwai aka dawo da shi kuma ya dawo duk a cikin dare daya yace shi ya fada aka ce shi ya fada yace ai abin da yafi haka ba in ya fada na riga da nayi imani da shi na gazgata shi don haka aka ce a lokacin aka fara kiran shi as-siddiq ina fata ana fahimta don me iko ne Allah me abu ne mai sauki da daga inda ake tashi a tamaka ba tafiyan kafa ake ba wanda ke da jaki da raƙoyi ba shine mai sauri ba aka dawo mota yanzu jirgi cikin awa kaza ba sai tafi kaza ba gashi nan bature ma sai ka ce baka ya kirga ya kira jirgin kasa wanda zai ci kilomita kaza a cikin bi a cikin awa kaza ji yana cin kilomita kaza ba irin na dama ko ba haka bane ba wa ya bashi dama Allah ne to min babu aula shi da kanshi ya tashi yin aikin da babu irin sa yayi abin da ya wuce wannan saboda haka Isra'i da Mi'raji ba abin da za a yi mamaki akan shi bane abu ne wanda za a san kudura da iko na Allah madaukakin sarki akan komai Allah ti la yu'jizu shay'un shi kuma Allah madaukakin sarki ikonsa ba abin da zai gaje da shi kai ne za ka gaji wata ran jirgin kasan zai iya kama hanya bai kai ba ko na sama zai iya kama hanya bai kai ba ko a zo a nemi ya tashi ma ki tashi amma na Allah ba abin da ke gajiyar da Allah don haka shi dan adam duk yanda Allah ya bashi dama sai ya nuna cewa shi ya gaza shi ba zai iya ba ina fata ana fahimta sai ka gama naka sai kuma wani ya zo dora nahi sai a ce kuma ya fi naka sai amma na Allah fa har abada shikenan an wuce kai ma me yin halittan Allah ne kuma shike baka dama shike baka iko a la bi qudratihi huwa alayhi salatu wassalam da haza bi qudratillahi ba wai kudran manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba shike daman yin haka da kanshi ba Allah ne ya kawo haka bal bi qudratillah da ikon Allah ne Allah ti la ya ajizu shay'un wanda ba abin da zai gajiyar da shi utiya bil buraq an zo da buraka wa hiya dabbatun sari'atul mashi wata dabba ce mai gaggawar tafiya kadauha inda maddi basariha takunta tana tana dora kafanta ne ta daga iya inda idanta ya kalla ina fata ana fahimta aka kafa ta jeji fili fallau iya inda idan ka ya tsaya to anan gurin kafan nata zai tsaya misali فركب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يهوتا وصحبه جبريل الى بيت المقدس جبريل يا ابو كانتي شي زوا بيت المقدس daga nan haza huwa al-isra wannan shi ake kira isra tafiyar da rake nan ko amma al-mi'raj shi kuma mi'raj faqad urija bihi min baitul maqdis ya an hauda shi daga baitul maqdis ila samai zuwa sama wajawaza sab'at dibaq ya tsallake wa'annan rufin guda bakwai wantaha ila sidratil muntaha har ya kai magaryan cikewa wa sami'a kalamallahi subhanahu ya ji maganan Allah subhanahu wata'ala wa amara wa amarahu bis salati Allah madaukakin sarki ya masa umarni da yin sallah wa ra'a fi hadhihi al-laila al-jannata wan nara annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren Allah ta'ala ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta wara'a fi hadhihi al-lailati ar-rusul wal anbiya a wannan daren ya ga manzannin Allah ga baki ɗaya da Allah ta'ala ya bashi labarinsu da annabawa fissamawati a sama wa jama'ahumullahu lahu Allah ta'ala ya tattara masa su wa sallabihim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musulmanci ya musu sallah izharan li fadlihi alaihim Allah madaukakin sarki ya bayyana fifikonsa darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan manzanni da annabawa ina fata ana fahimta wa faradallahu alaihi salawatul kams a can ne Allah madaukakin sarki ya wajabta masa salloli guda biyar wa huwa fis sama'i yana sama summa nazala alaihi salatu wassalam sannan annabi sallam ya sauko ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis da aka sauko da shi summa ja'a min baitul maqdis ila makka ya dawo daga baitul maqdis zuwa garin makka fi lailatin wahida a dare daya ina fata ana fahimta wa asbaha fi makkata alaihi salatu wassalam ya waye gari a garin makka annabi alaihi salatu wassalam shi yake da wannan dama amma kar wani ya zauna ya ce shi yanzu kullun makka yake sallah wannan ba gaskiya bane ina fata ana fahimta kaga da akwai irin wannan sai a ce wai duk juma'a sallah yake shine aka dan yi sauki sauki kenan akwai wanda na sani da muna kanana sai a ce mana a makka yake sallah mun dauka abin da gaske ne kuma jaki ne da shi kaga shi layin makka ma bai kama ba ina fata ana fahimta amma sai a ce duk sallar juma'a maka yake kawai kuma har labari yake bada akan haka Allah madaukakin sarki ya tsare ana ce mishi wani kawai ya ce mana ya maka yake sallah mun dauka da gaskiya ne ai shi bara yake zuwa Allah ta'ala ya rufa mana asiri to kinan manzon Allah shike da wannan dama amma wani fa zai ce yanzu nan an zo an dauke shi an yi kaza sai dai aljannu su yi wasa da kai ina fata ana fahimta kuma su kuma daman aljini ya zo wajen ka wahala zai baka ko ya batar da kai amma na manzo Allah sun mana shine al'amarin gaskiya wa kana isra'i wal mi'raj bi jismi wa ruhi annabi sallallahu alaihi wa sallam da gangan jikinsa da ruhinsa akai isra'i da mi'raj da shi lam yakun bi ruhihi faqat ba kadai an tafi da ruhinsa bane kama ya quluhu ba'al munkirin kama yanda al mustagrabin kama yanda wasu masu musu suke cewa a'a ai ran sani aka tabbata shi kamar yadda zaka yi mafarki ne yanzu nan ka tafi maka kai kaza kai kaza a dare daya kaje ka dawo kaje ka dawo daga maka ko zaka iya zuwa America ka dawo ka tafi Saudiya ka tafi Ingila duk a dare daya ai fada da kai aje ayi sulhu ayi mai duk ayi dare ai abin nan kai kudi ka gina gida kai aure duk a dare daya har ma kila matar ta haihu a mafarki ko ba ka bane ba to ba wannan ake nufi ba ko mustagrabin wanda suke bakuntar da abu suna ga abin kamar ya girma ga wannan abin wa yaquluna suna cewa inna ma usriya bi ruhi an tafi da ransa ne duna jismihi ban daga gan jikinsa wa laysa israu manama isra'i ba a bacci ba mafarki yayi ba wa huwa mu'jizatun min mu'jizati sallama ya daga cikin mu'jizan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah ta'ala ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya tafi dare da bawansa daga masallaci mai alfarma ɗakin Allah zuwa masjidil aqsa a Qudus wanda Allah ta'ala ce allazi barakna haulahu ko wanda muka sanya albarka a gefensa li ayi shay'in ba dan komai ba dan me linriyahu min ayatina dan mu nuna masa ayoyinmu a innahu lalle shi Allah huwa samiu mai jine basir kuma mai gani wa ra'a fi hadhihi al-lailati al-ajaiba annabi sallallahu ya ga ababan mamaki kamar yadda Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga ayoyin ubangijinsa manya manya a suratul isra'i Allah ya ce linuriyahu min ayatina ma'ana fara'atan sallan min ayatin lahi fi hadhihi rihla al-mubaraka a wannan tafiyar mai albarka annabi sallallahu ya ga mara'a abin da ya gani fa yajibu alal muslimi an yu'mina bidhalika ya zama wajibi musulmi ya imani da haka wa an yusaddiqa bihi ya gaskata shi wa alla ya atariyahu adna shakkin fi zalika karka samu hukunto ko kadan a cikin wannan wa man ankara duk wanda ya inkarin isra'i da mi'raji fa innahu yakunu kafiran wannan arne ne original li'annahu mukazzibun lillah dan ya kare ta Allah wa mukazzibun lirrasulillahi sallallahu ya kare ta manzon Allah sallama wa mukazzibun liijma'il muslimin ya kare ta ijma'il muslimin da kamar lokaci ya zo ku to ina ga anan gurin ya kamata mu tsaya to haka yan uwa musulmi daga farko an yi magana akan kaddara mutum kowa ya sani ba a kafa hujja da kaddara wajen aikin aikata aikin sabo kamar yadda aka fara ina fata ana fahimta haka nan kuma mun an yi magana akan Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza ce mai girman gaske wajibi ne aqida ce ta ahlus sunna imani da yadda da haka saboda haka yan uwa musulmi za mu tsaya kan abin da Qur'ani ya tabbatar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan shine abin da zai ko kai kowa gaci a gidansa da wajensa abin na fadi daidai ka tare da ganin daman Allah Allah ya kara ya ba mu lada gabaki ɗayan mu wannan ne kuskure ko tuntuban harshe ne da shedan da garancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki ɗaya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya wanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu ya musu musu rahama mu kuma ka sa mu cika da imani ya Allah madaukakin sarki ka mana buɗe a kasuwancin mu Allah ka mana buɗe a ayyukan mu na noma da na aikin gwamnati ya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin noman duk wanda kasashe noma ya Allah Allah madaukakin sarki ka iya wa kowa abin da ba zai iya ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wasa ne a kalamun